بسم الله الرحمن الرحيم هنالك هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا dama wannan surar dai ta waliyai ne da walittaka kamar yadda take karantarwa wadda ta muka wuko Isra'i sura ce ta annabawa da shari'arsu da mu'ujizozinsu da harkokinsu wannan ko ta waliyai ce da karamominsu da sirrorinsu ubangiji yana gaya mana ya ce hunalika lahira alwalayatu lillahi alhaq wato wanda zaka jibince shi ka samu jin daɗi Allah shi kadai ne zaka jibinta ka samu jin daɗi a lahira Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wal ladzina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa raki'un wa man yatawalla Allahu wa rasuluhu wal ladzina amanu fa inna hizballahi hum al-ghalibun wato wanda zaka jibinta ka ji daɗi a duniya kamun ka je lahira shine Allah Allah kuma na gaskiya shine Allah kowa da kowa Allah komai da komai ba dodanni ba lillahi alham huwa khairun thawaba shi Allah duk wanda za ka yi masa aiki ya biya ta ko gwamnati ko kamfani ko wani mutum ko wata harka kai wa aiki kana sauraron a biya ka babu kamar Allah shine yafi kowa ba da sakamako huwa khairun thawaban wa khairu uquba wannan ya hukunta cewa su mutanen nan guda biyu wannan kudinsa ya sassai abubuwan da yake ganin za su yi masa amfani wannan ko kudinsa ya ba da su sadaka saboda Allah to wanne ne ya fi kyakkyawan sakamako wanda ya bayar na saboda Allah din nan shi ya fi kyakkyawan sakamako lillahi ham wa khairu thawaban wa khairu uquba kuma shine mafificin makoma mai kyau makomar wancan dai mun ji gonar ta tago ne واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا يا رسول الله mutanen da suke ruɗuwa da duniya wajen neman kuɗi ta hanyar halal ta hanyar haram don da samu duniya ko wanda suke neman mulki ko su samu lahira ko kar su samu su dai mulkin duniya kawai suke nema ka buga musu misali yadda duniyar take ya rasulullah masalan hayatin duniya wakila masalan kama in anzalna min as-sama'i fasala min al-ardi kamar yadda in hadiri ya sauka a bayan ƙasa dukkan tsire-tsire sai su taso su tsiro fatarar ardu sai wata tsihular da mukdarra sai kasa ta kore tar komi ya kyau inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu amala daga baya kuma wa inna la ja'ilun ma da ya sayyidan juruza wato komi ya kyau kore tar duk inda ka duba kore tar ana tafiya ana tafiya har kwayoyi fito har ya jaja jaja daga baya duk sai ya- ya- ya bushe ya rugurguje kamun lokacin shuka ya yi sai ka ga duk kasar ka baki da mata aski kamar da babu komai a kamar da ma ba komai wata yi lalata masu lahayatun duniya kama in an zalla min sama'i faktar da bi na ba ta ardi fa asba sai ya zama hashiman ciyayi da ruhu riyahu ciyayin ma karyayyu wata iska tana watsa su wa kana Allah sani Allah ka- wa kana ala kulli shay muqtadira ubangiji shi na da ikon yin komai saboda haka kada a yaudaru da duniya lokacin da in mutu ya yaudaru da duniya yana jin daɗin duniya ko wajen mulki ko wajen kuɗi a cikin ƙuruciyarsa yana jin daɗi har wani lokaci ya tsufa idan ya tsufa ɗin duk abin jin daɗi na duniya baya jin daɗinsa to an yi kusa aske shi kenan yadda aka aske kasan nan in bazara ta yi saboda haka mutane su mai da hankali wajen lahira kada su yaudaru da duniya
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا ubangiji yace hakika gaskiya ne ni wai ba na ce muku na haramta jin daɗi bane ai na faɗa muku قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ba wai na ce muku na haramta muku jin daɗin duniya ba a'a kowane abu na yi masa iyaka ga iyakan halal ga iyakan haram na ce kada ka ƙetare iyakan inda aka yi maka na halal ɗin tilka hududullahi fala ta'taduha amma ba hana maka jin daɗi ba ka je kai ta mulki mulkin ka zai kai na Sulaimanu ne annabi ne ka je kai ta dukiya dukiyar ka za ta kai kamar ta Ibrahim ne wanda kullum ya baki bujumi yake yanka musu ko dukiyar ka za ta kai ta Abubakar ba abin da ya cuce ka in dai da imani da aikata aikin kirki Ha- saboda haka yake cewa duk wannan tsoratarwa da nake yi ba wai ina ce ku bar duniyar ku bar mulki ku bar neman kuɗi ku bar jin daɗi bane a ko kaɗan ku haɗa da neman lahira almalu wal banuna da dukiya da ƴaƴa zinatul hayatid duniya su ne kayan ado na rayuwar duniya almalu wal banuna zinatul hayatid duniya wal baqiyatus salihatu wato amma ayyukan da za a aikata as-salihatul baqiyatu ayyuka masu kyau wanda za su wanzu bayan mutum ya mutu wallahi sun fi masa jin daɗin duniya kada ya yautaru domin akwai abin da ya fi duniya daɗi ya riga ya faɗa mana tun daga cikin suratu ali imrana yana cewa زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا إياك kenan. amma akwai abin da huwa kul a unabbiku khairin min zalikum to abin da yafi duniya shi zaka nema shine lahira shine aljanna ita kuma aljanna akwai abin da yafi ta shine yardan Allah wa ridwa min Allah akbar zalika huwa al-fawzul zalika huwa al-fawzul azim saboda haka ne su waliyan suka mai da hankali wajen neman yardan Allah ba hawa na farko ba na rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban sun wuce nan suna neman yardan Allah ne saboda haka ne kowane waliyin Allah in aka bari sunansa zaka ji mu musulmi zaka ji mu musulmi ce radiyallahu anhu wanda Allah ya yarda da shi saboda haka za a nemi yardan Allah wal baqiyatu salihatu khairu inda rabbika sawaban wato ayyuka masu kai wanda za su amfani mutum bayan ya mutu to su suka fi samun sakamako inda rabbika wurin Allah ubangijinka wa khairun shine abin da ya amalan abin da mutum mai rai zai tsure samu Allah ba mu ويوم نسير الجبال فترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-ardha barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ya rasulullah ka tuna ka gaya wa mutane kamar yadda inda mana ta zo an yi ruwa dukkan ƙwayoyin ƙasa za su fito su yi kore car har zuwa kaka amma kamun bazara gaba komai an wa ƙasa aski to akwai babban aski yana zuwa gaba shine mutuwan mutane gaba daya a sake sabuwar duniya za a yi tashin kiyama wannan a kwana a tashi tashin kiyamar kullum ne idan ka yi bacci to ka mutu kenan karamar mutuwa ta safe kuma an tashe ka kenan haka kuma shekara guda idan damana ta yi har rani ya zo an aske ƙasa komi ya zo fili nan ma an mutu kenan in an sake ruwa sai a sake tashi to yana cewa da yake wal baqiyatu salihatu khairu inda rabbika thawabun wa khairun mala wa yabnu sayyidul jibal abin da yasa aka ambaci aljibala duwatsu anan su larabawan da sun san Allah tare da suna yin tsafi amma sun san Allah in suna waka suna ce wata sai ga komi ya kare ba sauran koma ba sauran komi daga Allah sai duwatsu su suna tsammanin duwatsu kam da yake suna da tauri itatuwa suna mutuwa komi yana ganyaye suna mutuwa sai su ce wata ran saka ta duniya nan ba komi ba kuwa daga Allah sai duwatsu ubangiji ya ce ai duwatsun ma za a tafiyar da su ne za a tafiyar da duwatsun ne su ma wa yawmul sayyidul jibara tuna ranar da za mu tafiyar da duwatsu kaga suna tafiya a mai da su a dandake su sai su zama komai da komai ya yi da an girgiza komai da komai ya yi daidai kamar yadda zuwa cikin suratu ba wa yawan sayru jibala wa tarlar da barizatan sai ka kasa ta fito fili an girgiza an daidaita komai safsafa Allah ta rafi ya iwajen wala amta wa hasharnahu nan da nan kuma lokacin tashin kiyama yayi kenan wato in an yi busa ta farko duk sai a mutu gaba daya to sai Allah ya bar duniya fili ba komi ba kowa sannan sai a yi ruwa na tashi mutane to daga nan sai lokacin tashi ya yi kenan wata ran da bari katon hashar sai mu tada mutane falam na gatir minhum ahada ba za mu rage kowane mutum ba ta an manta da shi ba wanda za a manta da shi tun daga adamu har mutum na ƙarshe duk da a tashe mu a filin kiyama falam na gatir minhum ahadan واغربوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا da an tada mutane to sai a nuna ku gaban Allah kamar yadda kake gani in an yi taron sarakuna din nan ko an yi wuri dadi da masu dawaki da masu raƙuma da masu wata irin kala ana wucewa gaban sarakuna ana ganin su to haka za ta bi da mutane haka za ta bi da mutane ana nuna su wajen Allah a mutanen kirki a ce ga mutanen kirki mutane ba su yi haura ne ka zabu a rabin ga wanda suka yi wa Allah ƙarya ga suna wanda suka ce ba za a tashin kiyama to gashi an yi tashin kiyama wa uridu an nuna su gaba da yawa ke da alarafika an nuna wa Allah Ubangiji bayin nasa an yi nuni ga sunan saffan wato sahu sahu lagad jitumuna kama khalaqnakum awwal marra sai Allah Ubangiji ya ce to gashi nan kun dawo kun dawo mini kamar yadda na yi ku da farko bal za'amtum Allah na tsallakum wa idan a ai ba haka ne ba ma da kun ce wai ai da kunna idaman ghurfatan inna lam qursuna khalqan jadida ba ku ne da ku ce ba za a tashin ku ba bayan kun zama kashi kun zama kasa wa zan iya tashin ku to kun yi ƙaryar cewa ba za a tashi ba ga alkawari ya yi an tashe ku wato da yake wa wutu wala rabbika saffa laqad jitumuna kama kalaknakum awwal marra kun dawo mini kamar yadda na yi ku da farko wato zuwan mutane biyu ne komawansu biyu ne randa aka tada dukkan rayuka ga baki ɗan alamu zarri Allah ya yi magana da mutane wato a lokacin dukkan mu ga baki ɗaya muna gaban Allah ne wai ka tazar rabbuka min bani adama min zuhuri zurriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bane to na dukkan mu ga baki ɗaya muke muke gaban Allah a lokacin ba jiki ba uwa ba uba ba kaka duk gabaki da tsaba ku muke a gaban Allah a wannan rana to ranan zuwa kenan na farko na gaba ɗaya ranar tashin kiyama kuma ranar komowa zuwa ga Allah ne na gaba ɗaya akwai kuma zuwa na ɗaya ɗaya da komowa na ɗaya ɗaya shi kuma kowa da uwarsa ta haife shi ya zo duniya ya zo shi kaɗai ne randa za a sa shi kabari ya koma wajen Allah za a kai da shi shi kaɗai ne ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة dawowa a wanda mutuwa dawowa ɗaiɗaya ne wani gaji tu muna furade kama kare na ku awwara marra kun zo ku ɗaiɗaya ran da ku zai sauka cikin kabari shi ɗaya zai sauka ran da ya sauka daga cikin uwarsa shi ɗaya ya sauka ran da zai koma ga Allah ya faɗa cikin kabari shi ɗaya shine aka cewa jitu muna furade kama kare na ku awwara marra nan kuma wa uridu ala rabbika saffa laqad jitumuna kama kharajnakum awwala marra wancan alamu zarri muna nan gabaki ɗaya gaban Allah ran tashin kiyama za mu koma gabaki ɗaya gaban Allah ran da za a yi kowa mu shi kadai zai zo duniya ran da zai koma wajen Allah kamar shi kadai zai koma jitumuna furade kenan bal da amtun kuna zaton kun kuna kare cewa Allah na jalla kuma ida ba za mu muku alƙawarin tashin kiyama bane to ga tashin kiyama nan ta yi ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
وردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فز أمس أن لكم إذا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آتيها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إذا أنت sai a naɗe wannan ƙasa gabaki ɗaya a jingire ta sai a kawo wata ƙasa mai haske a shimfiɗa sannan sai a kawo mutane waje a rabbuka wal malaku saffan saffan waje ya bin nabi ino sada ku da bainahum bil haqq sannan a kawo littattafai na aikin kowa a kowa a kawo littafin sa na aiki wa wuce alkitab fatarar mujrimina musfiqina mimma fi kowanne ya duba littafin sa dama an gaya masa ikra kitabaka ka bai min sikal yau ma dai ka asiba ka karanta da kanka daga mutum ya karanta sai ya wai yau kan babu dama ba lafiya yana jin tsoro a cikin abin da ya gani cikin littafin nasa wanda ya san shi ya aikata da kansa wa wutar kitab fatarar mujrimina sai ga miyagun mutane mushfiqina mimma fihi suna cikin jin tsoron abin da yake cikin littafin nasu وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يلقى سبورا to daga nan duk wanda aka sallame shi aka auna kayansa mai kyau ya yi rinjaye sai a bashi littafin sa ta hannun dama Allah ya sa dabu wanda kuma mugun aiki ne rinjaye uzu billahi sai a bashi littafin ta hannun hagun ta bayan bayan sa uzu billahi saboda haka jama'a lokacin da muke cikin mu tsaya mu kokari wannan fa da mu ake wannan magana mu masu rai wanda suka mutu wasu riga sun tare sun ga abin da suka aikata wa yaquluna wanda suka karbi tafi da hannun da hannun hagu ya wailatana ma li hadal kitab wayyo wayyo na ta ihu wani irin littafi ne wannan la yunadiru saghiratan wala kabiratan illa ataha duk mugun laifi da na aikata da manyan da kananan duk ba wanda aka rage ga sunan cikin littafi na wani irin littafi ne wannan to kai ka aikata da kanka ko baka istighfari ka goge ba da mutum yayi laifuka komai yawan in ya istighfari ya goge amma baka istighfari ka ta istighfari ma ba kyau za ku ba Allah barai wai na istighfari an ba Allah barai wannan ba musulunci bane annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin laifi ba amma Allah ya ce masa wastaghfiru innahu kana tawwaban ya ce astaghfirullah inna allaha kana ghafurur rahima saboda haka jama'a mu rike istighfari mu rike istighfari in sa wata alaikum shaytan fa ansa zikrullah kula ka hizbu shaytan duk mai hana mutane zikirin Allah in ji Allah wannan a cikin siyasa shedan yake shedan yake ne ba jama'a zan nana ta in sa wata alaikum shaytan fa ansa zikrullah kula ka hizbu shaytan ala inna hizbu shaytan hum al-khasirun mutum ya kokari ya shiga cikin gayyar Allah ban daga ya shaidan ta hana zikirin Allah la yuqatu sabiratan wala kabiratan illa atiha wa wajadu ma atlu hadira kowa ya tadda kun da aikata gashi a fili ba ƙara masa biya kun laifukansa ba balle ce an zalunce shi ba a rage masa kyawun ayyukansa ba balle ce an zalunce shi a'a fa man ya man qala zarratin khairan yara wa man ya man qala zarratin sharran yara ai ta istighfar ta zubar da laifuka din la yusatu sabiratan wa la kabiratan la atiha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada ka san ubangijin ka ba ba rabbuka bi zallati fil abidi baya karunci balle ya kara mutum laifi ko ko ya rage mutum ya rage wa mutum lada a in kai guda ɗaya ma zai biya goma in kai goma zai biya ɗari in kai ɗari zai biya zai biya dubu har ta kai lokacin da zai ƙara sikil din kai hau ko wurin aiki in kai guda ɗaya guda ɗaya ce za a rubuta kyakkyawan aiki in kai rufi za ka yi ma za a rubuta ko ba kai ba amma mummunan aiki don kayi rufi za ka yi inda ba maka bane ba za a rubuta ba sai kayi in ka kuma shi mala'ika mai lura da kyawun aiki shine shugaba zai ce mai lura da musulmi kar ka rubuta shaninka da musulmi za ka sha wahalar rubutu yanzu nan zai istighfari ka je wahalar gogewa ka dakata masa sai an jima an jima bai ce komai ba ya ce to yanzu ka zai rubuta to rubuta ɗaya kamar yadda aka umarce ka sai ya rubuta ɗaya wato kyakkyawan aiki goma za a rubuta mummuna aiki guda ɗaya za a rubuta in kai sa ka ji astaghfirullah Allah ya yafe a wala yazmu rabbuka ahadan Allah ubangijinka ba ka rubuta kowa وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا آه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم wannan rigingimu duka ya rasulullahi kai da mutanenka ba za ku mance ba dai shin daga ina aka samu wannan rigingimu ne cewa mutum yana ganin hanyar aljanna a buɗe ba ta ruhewa ba wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ga hanyar wuta a kulle ba za ta buɗewa ba in kana son ka shiga wuta sai ka ƙetare katanga tilka hududullahi fala ta duha an an an rufe to yaya mutum yana ganin hanyar aljanna a buɗe ga ka wuce aljanna ka tadda annabi haka tadda Allah wannan kuwa kana tafi hakka tadda wuta da shedan kana gani da idonka ya aka yi haka sai aka ce karka manta rigimar da ta faru tsakanin shedan da adam da mala'iku lokacin da aka ce yi wa adam sujjada to karka manta wannan rigimar ita take kawowa aka samu mutane ko kai musu wa'azi ba za su yarda ba saboda shedan ya riga ya ja hankalin su wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam ka tuna lokacin da muka sa muka gaya mala'iku isjudu li adam ayi wa annabi adam sujjada ta ban girma yadda Allah ya umurci mala'iku su yi Adam sujada kamar yadda Allah ya umurce mu ne wa ya ma kuntum fa tujuakum shaqara duk ta inda muke mu dubi wajen Ka'aba mu yi sujada ta wajen amma ba Ka'aba za mu yi sujada ba Ka'aba za mu duba mu yi sujada wa Allah saboda haka da ilimin Adam ya bayyana da martabarsa ta bayyana Allah ce to mala'iku ku yi sujadan gaisuwa gare shi sai suka fara duk gabaki ɗaya su yi kai sujada nan da nan kuwa ba'ul fuja'a fasajadu nan da nan daga gaya musu sai suka yi sujjada fasajadu illa iblisa sai dai iblis kana min aljinni to wannan nasi ya nuna iblis a ce dama wata halitta ce daban baya cikin mala'iku don mala'iku la ya'tuna Allah ma amarahum wa yas'aluna ma yumaru kana min aljinni ya daga cikin kabilun aljanu ne ba mala'ika bane mala'ika baya kafin Allah kuma ga nasi nan a fili kana min aljinni ba kana min mala'ikati bane fasajadu illa iblisa karin aljinni wato iblis yana daga cikin aljannu shine ma ubansu karin aljinni fa fasaka an amri rabbi kar ka manta wannan surar fa surar waliyai ne wanda ya zo munkiri ba kafiri ake ce masa fasiki amma in ta wajen annabawa ne abai wastakbar wa kana min al-kafirin in ana magana na- na annabawa ne da shari'a su ta ce abai wastakbar wa kana min al-kafirin muka ce yesu jira sai ya kiye girman kai ya zama kafiri nan kuma girman ka in ya- ya sa an ki sallama wa ne an zage su an yi inkari sai ce fafasaka ya zama fasiki فمسك عن امر ربي افتتخذونه وذريته اولياء كاري كلمه ولي تاشغوكو كركرن سمكي افتتخذونه وذريته اولياء من دوني يزو كنا غني افيلي الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجون من النور الى الظلمات ga jibintar Allah in ka jibinci waɗanda suka jibinci Allah za su ya har zuwa annabi har zuwa Allah nan kuwa in ka jibinci shaidan to shi zai ja ka har zuwa wuta yanzu sai ku bar ni ni da na halicce ku na yi sama na yi ƙasa na yi ku na yi muku komai da komai ina kiran ku wallahi ku ila dari sala kuna ina kiran ku zuwa ga aljanna amma duk da haka sai kuka- kuka ki kuka mai da shaidan da ƴaƴanka auliya a sune waliyanku ba ni da waliyai na ba domin su masu kin waliyai idan za su ki waliyai za su zage shi sai su ce ai Allah ce wala tattabi'u min dunihi awliya min dunihi awliya wai wai in kaji haka wai waliyan Allah ake nufi ai Allah ko malami ba zai rubuta wannan ba balle Allah ya ce ayyuhal ladina la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku riki makiya na ku mai da su waliyanku sannan yace ku kuma ce la tattakhizu awliya awliya bayan ya ce la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a ko wani duk wace la tattakhidhu awliya'i awliya'akum wa awliya'i awliya bai faɗi haka ba inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إلى آه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله tana ake gane auliyawun rahmani da auliyawun shedani auliyawun shedani suna hana istighfari suna hana salatin annabi suna hana la ilaha illallah suna hana girmama iyaye suna yanke zumunta a duk waɗannan miyagun ayyuka da yawa suke yi irin waɗannan amma auliyawun rahmani ga yadda Allah ya ce والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله آه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم wanda ya bar Allah ya bar zikirin Allah kenan ma'anarsa to ne ne auliya'ur rahmani ne auliya'ur shaitani masu umurni da sallah da zumunta da haɗin kai da kyawawan ayyuka ko ko masu hana zikiri masu yanke zumunta tsakanin mutane da mutane jama'a a riƙe waliyan Allah in ana son sadda Allah cikin jin daɗi a fatattakizunahu yanzu ko a riƙe shaitan Ai ni na koshi dama kai ne na yi wa. Za ka ci? to shaitan makiyin mu ne kar mu yadda da shi Allah ya ce makiyin mu ne afatattakizuna huwa zurriyata awliya kuma da shaitan da mutanen su ne waliyan ku jagororin ku min duni ku bar ni ku riga kun sani ko hukun ku wadu bi talizalimin badala amma uzu billah canji yayi muni ka zo waliyin Allah waliyin Allah ya maka jagora har zuwa annabi har zuwa Allah sannan sai kai canji ka ce kai shedan ne kai kuma ka jagora har zuwa babban shedan har zuwa wuta bi ta lizzalimi na badala amma canji yayi muni na azzalumai me yasa aka ce musu azzalumai shedan dai bai yi sama ba bai yi kasa ba bai saukar da ruwa ba bai bada abinci ba bai yi komai ba Allah shi yayi sama yayi kasa yayi komai da komai shedan bai taimaka masa ba sannan Allah yana kiranka ka zo ka bi shi ya ba alheri mai yawa fiye da wanda ka sani shedan kuwa yana kiran ka ne ka zo kana ganin wuta a gaban ka zo ka shiga amma ka ce kai ka canja ka dauki hanyar shedan ka bar hanyar Allah amma Allah ce bi ta na fadala amma wannan canji na azzalumai ya yi muni ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ما ashhadtuhum خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم كنت متخذ المضلين عضدا su shaidan da mutanensa lokacin da zan halicci sama da ƙasa ban kira su zo su riƙa mini su taimaka mini ba ba su halarci ma lokacin na sama da ƙasa ba balle in kira su taimaka mini balle ce suna da rabon bauta abota musu yake sun taimaka mini halittar sama da ƙasa ma shattum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim har lokacin da na halicce su ma ban kira su zo sun taimaka mini cikin halittar su ba su ma halittar su aka yi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina abda da dai lokacin da nayi sama nayi kasa ban kira sun taimaka mini ba ban kira sun halarta sun gani ba lokacin da na halicce su ma ban kira sun gani sun taimaka ba kuma nan gaba ba zan kira su su taimaka mini cikin wani abu ba to dan me za a bar ni a bautawa kenan ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فوانا لا ندفع za ka tuna a wannan ranar ne fa za mu kira dukkan mutumin da ya bauta wa dodanni gashi ga dodanninsa idan mutane ya bautawa ya bar Allah gashi ga mutanen da ya bautawa wa yau mai kuna dushu raka iya lazina za'amtum ku kirawo dodannin da kuke karyan cewa su ma alloli ne za ku bauta musu kira su faram yastajibu lahu ko sun kira su ba za su amsa musu ba domin su ma za su ce fakabe billahi shahidan baina bainakum in kunna ni baratum lan kafirin cewa Allah ya riga ya sani ba ruwan mu da ku ba ku bauta mana ba mun san abin fakabe billahi shahidan baina bainakum in kunna ni baratum lan kafirin cewa Allah ya riga ya sani ba ruwan mu da ku ba ku bauta mana ba mun san abin da kuke yi ba bari ta ji gudan wajalna bainahum muwafiqa sai mu sanya zakani zakanin su da su ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا آه dukkan hujjoji sun kare ba abin da ya saura sai wuta kawai a bata kayanta na kafirai da sauran wanda suka aikin mai mai kama da nasu wara al mujrimunan nara ga miya sunan abin da yasa bai faɗi kafirai ba nan ba magana kafirai kada ake yi ba na wajen waliyai ne to mujrim yana yana sunan kafiri ne sunan mutsu musulmi ne mujrim mai laifi wara al mujrimunan nara masu laifi sun ga wuta kuru sun tabbata ba makawa za a sa su a ciki fazannu annan muwaqi'uha sun tabbata wato zanna anna yaqini ne inji malamai in ake zanna anna to yaqini ne wa zannu annahum muwaqi'uha sun tabbata lalle za ku auka cikin wannan wuta falam yajidu anha masrifa ba za su makawa ba inda za su kauce mata sai sun bada ciki sun tabbata za su fada ciki to nan in ka tuna surar da muka fito ونحشر يوم القيامة على وجوه أميا وبكما وسما za mu tashe su ranar lahira suna baibayi wato bebe ba sa magana kuma suna makafi ba sa gani kuma suna kurame ba sa ci to nan wani arzikin munan nara ga miyaku sun ga wuta ta wani lokaci akan bude musu ido su gani a bude musu baki su yi magana su ce ربنا إنا أدانا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا kaga sun yi magana ana lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sayyid kaga sun yi magana ana saboda haka akan bude musu kunne wani lokaci su ji a bude musu baki wani lokaci su yi magana sai ran da suka ce wallahi rabbina ma kunna mushriki su rantsa da Allah wallahi mata wani tsafi ba to nan sai Allah ya kulle bakin su yace gabobi su yi magana to sai gabobi su bari abin da duk aka aikata ورأى المجرمون النار فظنوا مواجهوها ولم يجدوا عنها مسرفا ولا سمك وما لا تفرق تموتا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان تركين جدلا ولقد سررنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولقد حقيقة سرفنا من بياني في الله في الله في هذا القرآن يكون ون للتاهي من بياني في الله في الله من كل مثل بائر مثال مبقى وضرب لهم مثل الرجلين وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كبائر mun buga misalai masu jawo hankali don a gane ba irin yadda ba mu gaya wa mutane bayani filla filla ba wala qassarna fi hada alqur'ani fi wannan littafi alqur'ani linnas ga mutane min kulli masal ga kowane misali wa kana al-insanu akthara shay'in jadala amma shi dan adam wani mutum ne mai yawan jayayya ba dan jayayya ba kafirai su jayayya da annabawa su zama kafirai munkirai su jayayya da waliyai su zama munkirai jahilai su yi jayayya da malamai su tabbata cikin jahilcin su to haka dan adam dai kullun cikin jayayya kafirai suna cikin jayayya da junan su musulmin ma suna cikin jayayya da junan su kowace dabiga tana jayayya da dabiga ir uwarta duk mutumin da a duk mutumin da yayi karatu dan kadan to sai ya ja daga ya ce shi ma malami ne ya ta jayayya da malamai saboda liyuqtidu bihi al-haqqa wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa ya yi jayayya da mai da mai ilimi mai gaskiya dan me don ya kayar da gaskiya ya fadar da ita ya samu biyan bukatarsa wa kana in kana sarshe in katala وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا amma mana annasu ayyuminu iz ja'at hude wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahum al'adabu kibara kar ka manta surar waliyai ne magana walittaka ake yi amma mana annasu ayyuminu iz ja'at hude ba abin da ya hana mutane su yi imani lokacin da shari'a ta zo musu ba abin da ya hana su yin istighfari kaga na bayan annabawa ba ku yastaghfiru وما من الناس أن يجمع إلا قد بعث الله بشرا رسولا can ba maganar istighfari tunda maganar annabawa ne ana shiga musuluncin ne aka ce ma man annas ayyubinu ijamu de illa an qalu abasallahu basharan rasula nan ko ma man annasa ayyubinu ijamu de wa yastaghfiru rabbahum ba abin da yana mutane su shiga hanyar Allah daidai domin can ana kira ne ud'u ila sabili rabbika nan kuma ana kira ne wad'u ila rabbika kira zuwa ga Allah wancan kira ne zuwa ga hanyar Allah yanzu ko kira ne zuwa ga Allah gaba daya wato da istighfar ake iza wurin amma man annasa ba abin da yana mutane an yuminu su imani iz ja'amuru dai lokacin da shari'a ta zo musu daga Allah waliyai wa yastaghfiru rabbul ka bi istighfari wajen waliyai su tai su ta tuba wa Allah su zama attaibun zambi kamar lazan fara su zama Allah yana son su inna Allah yuhibbut tawwabina ba abin da yana zama haka wa ba man annasa yuminu iz ja'amuru ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين sai dai yadda ka san hanyar da aka biyo ta mutan daɗin nan ko waɗanne mutane akwai abin da aka rubuta muku fariqun fi jannati fariqun fi sa'ir mutum ba zai kauce abin da aka ɗiba masa abin da aka ɗiba masa ba amma nan nasan yin hudu jamu hude wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tam sunnatul awwalina suna jiran Allah ya yi musu kamar yadda ya mutan farko aw ya ta mun azabu kibala ko ku azaba ta zo musu gaba da gaba wato azaba Allah ya halakar da su ko ko kowane mutum ya mutu mutuwar kansa ya je tadda azabar gaba da gaba وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا
وما منع الناس أن يجابوا به ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما يرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليتخذوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا آه وتقول أينهم وبنجي لنا فدا منا ليتي ويستمر بالله تدل سنة الأولين أو يأتي الكتاب جبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين mun aiko manzanni ba mu aiko su don wani abu ba sai kan su zo su yi albishir wa wanda ya karbi maganar su ya zama dan aljanna su tsoratar da wanda ya ki karɓar maganar su ya zama dan wuta su ko waliyan magadan su su jawo mutum daga makamul islami su kai shi makamul imani daga makamul imani su kai shi makamul insani ya zama an tabu da Allah ka annaka tara wa ma nursilul mursalin illa bashiran munzirin ويجادل الذين كفروا بالباطل yadda kafirai suke jayayya wa annabawa bil batil da hujjojin ƙarya to haka mulkirai suke jayayya da waliyai da hujjojin ƙarya wa yajadilu laka bil batil dan me liyukhizu bihi al haqqa saboda su kayar da gaskiya da wannan jayayya jahilai ai kace kun fahimta ko kun gane a kai a kada mutane a raba su da gaskiya a zamar da su kan hanyar Allah liyukhizu به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا sai su mai da ayoyi na da wa'azin da aka yi musu duk su mai da shi ku zuwa abin dariya sai ka ji sun mai da ayoyin Allah da abin da aka musu wa'azi da shi abin dariya duk mutumin da zai soki wali ko ya soki dariƙa to sai ya mai da ayoyin Allah abin dariya ya mai da manzon Allah abin dariya قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم yanzu ayoyin Allah da annabin Allah da Allah in ne suna kamar da su abin dariya shikenan da dai ku musulmi ne in ji Allah amma yanzu tunda kuka mai da waliyya da rigu su haka kun zama kafirai zan lalata kul abillahi wa ayatihi ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم wato istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah waɗancan mutane iyayen gijin waɗannan suna kiran su khurafat abun banza wai khurafat wai maganar banza wai aikin waliya maganar banza ne nan kuwa yaran suka ce wai misalin zikiri da ake zama ana yin nan a taru ana istighfari ana salatin annabi ana la ilaha wai manansa kamar dai mai gida ya tura yaransa aikin gona da suka je suka aje kayan aiki zai baba ya ce mu yi aiki baba ya ce mu yi aiki baba ya ce mu yi aiki wannan zai amfani gonar suka mai da zikirin Allah wata ta zo aya ce ma unziru huzwa suka mai da ayoyin Allah da wa'azin da aka yi musu na ban tsoro suka mai da shi abin wasa ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى أبدا ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدم يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا Allah ta cikin azzalumai wani azzalumi ka samu yafi min man zukira bi ayati rabbih wanda yafi mutumin da aka yi masa wa'azi da ayoyin Allah ubangijinsa aka ce masa ga maganin zunubi istighfari kai ga maganin samun saduwa da annabi da sauri a lahira talatin annabi kayi ga maganin mutuwa da imani la ilaha illallah kayi kace kurafat kurafat dakin banza maganan banza maganan banza a cikin azzalimai duk wani azzalimi ne yafi wannan wa manazlam mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu a cikin azzalimai wani azzalimi ne yafi wanda ya hana ai zikirin Allah cikin masallacin Allah fa'arata anha ya kauda kai wa nasiya ma qaddamat yadahu ya manta abin da yake gabansa da ayyukan da ya gabatar yana cewa annabi ma abin da ya kamar kowa a'udhu billahi a'udhu billahi wa nasiya ma qaddamat yadahu ya manta ayyukan da ya aikata ya gabar ya gabatar da kuma abubuwan da suke gabansa sune lahira inna ja'alna ala qulubi akinnatan an yafqahuhu wa bi adhanihim waqra abin da ya hana su ji wa'azin nan da ake yi saboda mun riga mun bata da su ne tuntuni سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ويرى سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا ويرى سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين إن يفتى دمتم نازا مدشي duk wa'azin da aka yi masa ba zai shiryu ba inna ja'alna mu ne muka riga muka sanya ala qulubi akan zuciyarsu akinnatan rufi an yaqahu ba za su fahimci wa'azin ba wa fi adani waqara sai muka sanya musu wani wani yunki mai nauyi a cikin kunnen ko an yi wa'azi ba za su ji ba wa fi azab sabra wa in taqumu ila al-huda ko kana kiran zuwa ga hanyar Allah falan ya dadu ba za su yadda su shiru ba idan tunda suka riga suka zama haka abadan har abada mubarak rabbukal ghafur dhur rahma وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجلهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لم يجدوا من دونه موئلا أنا مجانا غافرا نندي سبب إيتتي su waliyai suke fara danka mutum istighfari istighfari din nan wa rabbukal ghafur dhur rahma can inda ake maganan annabawa da da hujjojinsu da kafiransu za su rabbukal ghaniyyu dhur rahma amma nan wa rabbukal ghafur dhur rahma inna allaha ghaniyyun 'anil alamin kan koda ba ba musun ta ba komi wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma nan ku ana kiransu ne su zo su karbi gafara ga tunan ana musu tallan gafara wa rabbuka ka san ubangijinka shine al-ghafuru mai yawan gafara dhur rahmati mai raba mai yalwa wa rafati wa ziyadkuni Allah yana kiran ku ku zo ku shiga ɗariƙun waliyai ku istighfari ku samu gafaran Allah ku yi salatin annabi ku haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ku yi la ilaha illallah ku je fadan Allah ubangiji yana ce ana jalisu man zakarani yana ce wazakin la kaseeran wazakirati a'adda Allahu maghfiratan wa ajran azima wa rabbuka wajidinka shine arghafur mai yawan gafara zurra mai rama mai yalwar rama lau yi wata bima kasabu la jalabu azaba da Allah yana kama mutane da abubuwan da suke aikatawa muliye na biya kun maganganu la ajalamu azaba da ya gaggauta musu azaba tun daga nan duniya da sauri da ya kama su a amma zai bar su sai ran da za su mutu ne a cire musu imani wanda ya kafirce wa annabawa take ya zama kafiri jininsa ya halatta za a kashe shi amma wanda ya ƙi sahabbai ko matan annabi ya zage su ya ƙi waliyai ya zage su ya zage ɗariƙar su to Allah yana nan yana kiran sa sai ran da zai mutu ne ya ƙi masa imani ya mutu wani abu daban ba musulmi ba Allah kiyaye mu wa rabbukal ghafuru dhur rahma law yuwaqi ma kasabu da zai kama su da abin da suke aikatawa ne da ajjalahu azaba da ya gaggauta musu azaba ballahu mawhidun a a ba haka bane ba ya basu ne har abada ba a lahum mawhidun suna da wani alkawari da aka musu na ranar mutuwa lamis dumin dunihi mawhilan ba za su samu makauta inda za su kauce mutuwa ba ranar mutuwa to za mu aje a nan akwai wasu mutane wanda suka aiko suna so su zama musulmi su shiga musulunci ko da ba samu hannunsu ba za su ji wannan abin da nake faɗa cikin makirbon su faɗa in sun faɗa sun yarda abin da suka faɗa sun zama musulmi akwai mutane da suka aiko suna so su shiga ɗariƙar tijaniya zan faɗi sharuɗin ɗariƙar tijaniya in suka karba sun zo wajen ɗariƙar tijaniya sai su nemi mukaddamai su gaya musu yadda ake yi lasimi da wazifa da zikirin juma'a wasu kurisma rabbika bukuratan wa asila ya yi da kurla zikiran kasira wa sabbi bukuratan wa asila masu shiga musulunci dukkan wanda zai shiga musulunci abin da zai fara faɗi ya kulle a zuciyarsa ya nuna da ya tsatsa ya yarda Allah shi kadai ne yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da kuka faɗa tun daga zuciyarku kun yadda Allah shi makaɗaici ne shi kadai ne ubangiji abin bautawa shine mai sama shine mai kasa shine mai komi da kowa ko kun yadda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini ko kun ce kun yadda yanzu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kafin ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi Isa alaihi salam wata babbar aya ce daga cikin ayoyin Allah Allah ya yi shi ba shi da uwa yadda ya yi matar annabi Adam wato Hawwa ba ta da uwa annabi Isa yana da uwa ba shi da uba Hawwa ba ta da uwa Adam ba shi da uwa ba shi da uba mu ko muna da uwa da uba saboda haka in kun yarda da wannan kun zama musulmi tun daga yanzu abin da ya wata kan musulmi ya wata kan ku za ku yi wanka za ku yi sallah biyar ba za ku sha ruwa ba sai rana ta fara ku yi niyyar mu karasa wannan azumi tare da ku kuma duk abin da ya wata kan musulmi ya wata kan ku duk abin da ya haramta ga musulmi kamar cin naman alade kamar shan giya ya haramta gare ku irin wannan wanka da za ku yi yanzu irin su za ku in kun kwanta da matanku kuma kowannen ku zai zaɓi sunan da yake so ya sa wa kansa cikin sunan musulmi muna muku kyakkyawan fata Allah ba ku dukiya ku yi zakka Allah ba ku dama ku je haji albarka na sallallahu alaihi wasallam masu shiga dariƙa dariƙa tijani tana da sharadi idan mutum zai shiga dariƙa tijaniya tana da sharadi wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum ku cika alƙawarin Allah in ku riga kun ɗauka idan mutum ya shiga wani yufu nuzuran zai cika nuzuri wato in mutum ya shiga daga tijjaniya ba zai bari ba har abada na ɗaya kenan mutum ba zai bari ba har abada ko mutum ba zai da tijjaniya da wata ɗariƙa ba duk ɗariƙun waliyai masu kyau da su ɗari uku da goma sha uku yadda ya tabbata cikin littattafan waliyai har littafin shehu dan hojo ɗariƙu guda ɗari uku ne da goma sha uku ba a tijjaniya da wata ɗariƙa kamar yadda namiji yana da dama ya mata biyu ya uku ya har hudu ma amma mace ba ta dama ta yi miji biyu balle uku saboda haka ɗan tijjaniya ba zai samu wani shehu ba sai shehu tijani shi kadai kamar yadda ba har nono da miya a fatu ɗaya ba har tijani da wata dariƙa ko ba ziyarar waliyai yadda ba a zo a yi bara dan sarki ba zai bara a garin su ba sannan girma iyaye sannan jam'in wazifa jam'in sallah kulawa da sallah da jam'in da in an samu girma iyaye jam'in wazifa jam'in zikin juma'a ba a shanta ba duk wanda ya yadda da wannan sharadi na ba shi daga shehu tijani ko da ban gan shi ba ko da domin akwai mukaddamai wanda makafi ne ba sa ganin mutane akwai mukaddamai su ba tsari ga makafi ne ba sai sun ga mutum ba akwai mukaddamai suna ba matan mutane dariga ba sai sun kama hannunsu ba saboda haka in na sa mutum na ganshi da kyau in ban ganshi da kyau na ba shi dariga amma ya ce wani mukaddami ya nuna masa da ake lazumi da ziba ya ja hannunsa Allah ya taimake mu muna fatan waɗanda mutanen mu da suka rasu a cikin wannan shekara ta wuce Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara mu kuma Allah ya sa mu kai baɗi lafiya albarka na sallallahu Allah ya karfi ayyukan mu da karance karancen mu albarka na sallallahu alaihi wasallam muna godiya wa Allah da ya kawo wannan lokaci na daure wannan tafsiri muna godiya ga dukkan mutane suka taimaka mana cikin wannan aiki wa yansuran Allah fa yansuruhu duk wanda ya taimaki Allah Allah zai taimake shi muna roƙon Allah duk wanda suka taimaka mana cikin wannan lamari na addini Allah ya taimake su Allah ya tsaya musu albarka na sallallahu alaihi wasallam muna godiya wa gwamnatin tarayya wadda ta amfane mu da rediyoyinta da talabijin dinta da ma'aikatanta na bayyane da na ɓoye masu kare su mu mutanenta ne ko muna godewa su yan gidan rediyo da yan gidan talabijin da yan sanda da dukkan waɗanda suka taimaka mana a cikin wannan harka da muke yi Allah saka musu da alheri sun taimaka sun taimaka cikin isar da addinin Allah Allah saka musu da alheri ko mutanen kasashen waje wanda suka zo muna fatan Allah ba su lada Allah mai da su kasashen su lafiya mutane suka zo daga sauran garuruka Allah mai da su garurukan su lafiya Allah mai mai ta mana jama'a ku mai da hankali a mai da hankali wa'azin nan da ake yi fa da mu masu rai ake yi daga mutum ya mutu shikenan magana ta kare ba za ka zagi waliyai ka je lahira ka ya tambaye ka dan me ka zagi waliyai ka ce malam ne yake zage su a barka ba ka mai da hankali a mai da hankali Allah yana da waliyansa shedan ma yana da waliyansa masu kira a istighfari a salatin annabi la ilaha illallah to su ne na Allah domin Allah ya ce abinda ya sa yace kada mu bi shedan innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun abinda yasa nace kada ku bi shedan domin in kun bi shi zai muku umurni ku aikata mugun aiki ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i da miya kun laifuka wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu da kuma ku tsaya ku ta jayayya da malamai ku ta ƙaryata addini to anan daga wannan aya za ka gane abin da yasa aka ce kana bi shedan dan Allah shedan yana umurni da a kula da sallah shedan yana umurni da istighfari kullun 230 shedan yana umurni da kullu ay salati annabi 262 shedan yana umurni da ay la ilaha illallah 300 kullun shaidan yana umarni a girma iyaye to a sai nan da shaidan ne ma ya bamu ɗariƙar tijjaniya wallahi za ta amfani mu domin abu huraira ya taɓa zama da shaidan wurin ɗiban dabino yace zai daure shi kai wajen annabi ya ya roƙe shi kada ka sake har zan uku yace don Allah da ina roƙonka kada kai haka yace zan baka wata addu'a in za ka kwanta da daddare ka karanta ayatul kursi Allah zai kiyaye ka shedanu da aljannu da yaje ya gaya wa annabi annabi ya ce masa wanda ya koya maka wannan abin fa shedan ne amma laqad sadaqaka wa huwa kadhubun abin da ya faɗa maka wannan kan gaskiya ne amma fa shi shaitan din makaryaci ne ashe wannan ɗariku da ke koya mutane ko da su shaidanu ne in ji annabi da abin da su koya waɗannan tun da yake gaskiya ne zai amfane mu ko wannan abin da muke duk wanda yake ƙarya ne kafin ne ba magana da shi wannan abin da waliyai suka koya mana din nan annabi ya shaidanu ne suka koya mana wannan lagassa daga ka wa huwa kazubun ko shaitan ne ya koya maka ayatul kursi in kai Allah zai kiyaye ka to ya faɗi gaskiya amma shi magareci ne shaidan din to wannan ɗariƙu ko da shaidan suka koya mana ashe za su amfani mu tun da yake gaskiya ne ko wannan abubuwan da suka koya mana duk wanda yake ba su da amfani kafiri ne duk wanda yake a'udhu billahi bai da amfani bismillahir rahmanir bai da amfani fatiha ba ta da amfani istighfari bai da amfani salatin annabi bai da amfani la ilaha bai da amfani to in ya faɗa nan daga ƙarshe zai ce siyasa ta fi sallah shi ke da an gama ya jama'a a mai da hankali a mai da hankali dan Allah jama'a kowace sana'a fa akwai masu ita kaman fa magori ne masu sai da maganin nan su tara jama'a sai karfe da likitoci masu fiye da mutane masu yanke hannun mutane masu yanke kafar mutane tunda muke ba ku magani mun taɓa fiye da ku mun taɓa yanke kafar ku mun taɓa yanke hannun ku ku rabu da su miya ku ne duk wanda ku gari yana yawo da sanda biyu to likita ne yake masa gaba kar ku yarda da su